أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال
إن الحمد لله أه؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddar hadorinmu a markazin ahlus sunna wal jamaa wanda ke ungwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 20 ga wata na sha'aban hijira shekara 1440 daidai wanda ya dace da 26 ga wata na hudu shekara 2019 insha Allah yau za mu tashi aya ta goma sha biyar cikin suratun ra'ad kayan muhara wannan tafsiri akwai wasu hadisai wadda suna yawo da yawa aka yawaita tambaya a kansu balle wannan hanyoyi na sadarwa na zamani wanda kuma wannan hadisai kwarai ba su da wata madogara amma suna wasa kwarai da hankalin mutane kan lamarin hadisin farko shi yana da isnadi illa rashin inganci cewa man salla alayya sal- man salla alayya alf salatin fi yawmin lam yamut hatta yusha bil janna haka ake yada shi da turanci da hausa za ga dai harshe daban-daban cewa wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya mun salati dubu a wuni ba zai mutu ba sai an bashi bishara da aljanna abu ne mai dadin ji wani kowa ya bukata a baka bishara da aljanna tamam maganar manzo Allah bai ta ba ta baka ba ba ta tabbata ba da gare shi kenan shi kuma abin wa yau kaddara fatiha wannan da kowa santa ya ka zo ka ci ai duwan da karanta fatiha kawa daya za a ba shi ladan yantar da bawa daya ko bi annabi ya ce me kai ƙarya kai ku ta annabi hudu ba ma fatiha ba ta kai a baka ba amma ba bai hudu ba shine magana aka mata a gane ba ana suka ake alheri ba ne ba a abinda manzan Allah bai hudu ba ka ce ya hudu shine magana irin wannan irin da wannan kenan wannan ruwaya ba ta da inganci daga manzan da Allah subhanahu wata'ala ya aiko akwai ita manzan ta akwai sanadi akwai Abu Sheikh Al-Asbahani ya kawo ruwaya Imam Sakhawi ya kawo ta cewa ya mutu isharar cikin hadisai marasa mana madogara ta a cikin akwai ƙwarai na kala cikin hadisin gaskiya hadisi shi ma wanda ya shahara man salla alayya fil yawmi mi'ata marra qadara Allah biha mi'ata haja 70 fil akhirah wa 30 minha fid dunya wadda wanda ya mun talati ɗari a wuni Allah zai biya mai bukata ɗari ɗari da biyan bukata wannan bukata ɗari saba'in a lahira talatin a duniya duk bukatan ka ɗari da biya maka to kaga wannan shi ma duk irin wani ce roman baka ne roman baka ne babu wannan malamai na cewa kamar ana gabin ba ta gama wallah Allah ya shi duk yace wannan iya cikin kadabul kadzabi ƙarya na makareta ba shi da isnadi ko mai rauni kurin ƙariya ce aka zo aka yada take yawo cikin mutane babu inda aka yi ko mata ga isnadin ai wannan ruwaya ce a ƙa'idar malaman hadisi tana da rauni babu matsa isnadin kurin ƙariya ce aka yada saboda romanta a shiga mutane da sunan manzan Allah ce babu inda yahudi ha ce kuma kai ma ka aika mutum ka za ka aika kai ma an yi ƙariya kai ma ka aika ƙariya shi ne an yi ƙayyar kuma a gama sa ka yada ƙarya haka ita ma sabuwa ta kwanan nan ai man ba share madana da ya gaciya mai ruwa ya suka cewa ba da makarura ba ce ba cewa hurmata alayin nar wai duk wanda ya ba da bishara da watan ramadan an haramta mai wuta sam ba ta shi suna da shi a turanci da hausa duk wanda ya ba wani labarin watan ramadan bai mutuwa wuta ba ta shi ko ya mutu san wuta bata ce shi wannan malamai na cewa a hadisai ma da ake ka hadisan karya babu shi inda ma da karya hadisan karya ko a ce wannan karya ne ko wannan kazzabin na mawudu ne ko a nan babu shi kurin karya ce sabuwa full karya internet karya whatsapp a wadda kuna ta wadda karya kurin karya ce bai tuce kwata-kwata ko isnadin karya babu amma haka ake ta yada shi da gama ta yada ya ka abokin shi da hoto da waye iri da iri don gaba Allah kiyaye don wadda haka sai kullum muke cewa abinda musulmi kullum zai yada kayan ka yada wata magana ka tabbatar da ta tabbata irin kaya suna nan furtif wannan sunan suka shara ka yana da sai uku ne muka ban labari yau wannan uku ne muka hujja yau to ba ɗaya mai madogara dai shi na damar damar na harkon akwai ruwaya amma ba ta inganta ba ne ba amma wannan biyu ba su ma ruwaya sai wata nukuta na muka bani bayan wadin da kaga an kawo ruwaya ko baka tambayi malami ba ko baka tambayi ba kaga an ce hadisi ya ce ayi asgfari ko hailala ko hasalata annabi dubu da ɗari dubu ɗari bakwai da kaza ko ɗari hudu da kaza to ka kan maka kafa malami wahala ba inda ya inganta wani wurdi daga manzan da Allah ya ku dubu kama kama kan kawala bar shi a nan kurin ruwaya ingantatta kaza dubu duk abin da annabi ma ce marra so daya daga mara so uku so bakwai so goma so saba'in so ɗari baki su kenan daga ɗari da talatin da bakwai to bar sha'ana in dai kana aiki da abin da manzan Allah wadi bar sha'ana kakai gaba da shi babu inda annabi ya ɗona wajen ku suna ɗaukar sunan Allah ko na abai su ne a mai lissahi matematik a ɗaukar a tana ɗaukar kaza ainihin kaza ba tana ɗaukar talatin za ka yi multiplibar kaza a bada kaza kama kaza ya a yi sunan ya a yi waya wurin ya ce ya baka adadi kaza haka ne wallahi misalin da sai kullum ma an tafa sallah ku yi latifin ɗari da talatin nuna da to wannan wani lissahi ne talatin nuna da 129 29 to wannan lissahi ne ake ya tana ɗaukan goma alif ya ɗaukan ɗaya lamu ya dokan talatin wannan haka aka yi a gama ya a jisu ne to karamin adadi wannan shi ne ya ce wannan kuma talatin ya samu ɗari babban adadin ya ce a yi wannan kuma su wannan numburkin ya samu dubu goma ya samu dubu goma sha shida da ɗari nuna nuna haka ne ake abin kuma mathematics kun da sai ne babu inda masu alkawar sahabi hudu kenan wani abubuwan kun ka basu a nan ka ba kan ka wahala kurin manzan Allah yawa manzan Allah suna ce ya huce izin sai wa'adin salati kowa san wa'adin salati fadalatin da girma sai manzon Allah ya cewa man salla alayya salatan sallallahu alayhi ashara wannan ya inganta ya ishe ka manzon Allah ya ce duk wanda ya ma annabi salati daya Allah zai mai goma kan me bukata me bukata ga dariya wannan ya ishe ka kasan sai Allah kono ne no Allah ya baka Allah ta zima goma Allah da kai shi kaga me bukata ka ga dariya ya ce auren nasu biyu na kiyamata a kasar ma'adalai salata manzana sai ya tabbata yake cewa duk wanda wanda ya kusa ne gobe kiyama wanda ya yi wa musalati kashi wani wurin juma wace da irin wannan ayyuwa manzo Allah ya hulbe ya bukata ya kai karya abin da ya inganta kitabu suna ya wadatar da mu eh ka rike ka huta da wahala kuran za mu tashi aya ta goma sha biyar cikin suratul ra'd insha Allah bismillahir rahmanir rahim
ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نما دي الله سبحانه وتعالى ina ba mu labarin girman mulkin shi da rinjayen shi akan komi walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa zilaluhum bil ghudwi wal asal ga Allah ke walillahi ga Allah kadai ke sujada ko ga Allah ke sujada man fis samawati wal ardi duk abin da ke cikin sama da ƙasa ko menene yana sujada ga Allah na ce in ma sujada hissiyan ta dora goshi kwarani mana da'a iya ƙasa iya da'a ga abin da Allah ke so da shi akwai mai cikin da'a misali mai imani cikin da'a da Allah ke iya so to ko ka hurma yana yi dole da Allah ɗan wani abubuwa cikin rawa dole ya yi Allah ya ce dole ya yi ya ci abinci dole zama ka ci abinci ma dole ya sha ruwa ya ci abinci ya kwanta duk wannan dole kai ya ma haka aka yi shi haka Allah ya dole ya kaci ya kaji yunwa dole ya kaji yunwa ya kaji kishirwa lokacin lokacin kuma dole ka buƙaci wutsari dole ka je ka yi kashi har ma wani lokaci kashin ne kake so kai ya kiya za a je a bada kudi don a samu lafiya wutsari ya kiya amma a je a bada kudi ana godiya ga Allah wutsari ya zo tusa da kake so baka so a ce ka tusa bai ana mutum barka barka ya har tusa ya har tusa tambayi likita a je likita manta baci kai ana maka barka ka har tusa kuma kai ta kawai a cikin kai ta ko'ina kai ta cikin da ɗin kuma kowa zai tsaye mun wallahi ka ce likita ta marasa lafiya wallahi ɗan wanko zai tusa abin kuma amma za a ji daɗi a yi murna sau ya tusa ke cikin yawon gyaruwa aiki ya layi aiki ya kyau ba na wanda kama operation tusa ce kama ana murna da kai wutsari ya tsaye magani ma na ɗaya rana wutsari ya kiya kaga tashi hankali wannan uwa ba na bayan abokin shi ne wutsari ya kiya aka buga aka buga aka likita abin ya cika da aka je likita suka ga a yi aiki ba ta lokaci ne kasan likita akwai wata katuwa allura mai katuwa ya aka caka a wurin ana cika kun da wutsarin tsiri allah wutsarin ka haika da shi ya barci ya bugu wutsarin ka haika da shi wuce ɗauke shi da ba shi ya bai barci ba ya bugu kuma tilla ka tilla ka da ruwa fita ka tilla da ƙarfi a wannan zahiri hana bai barci ba na yi wutsari da dole kai kuma ya kiya bala'i ke shi ɗan adam dole ke ma Allah ɗa akwai ne zai ma Allah ɗa a cikin iya su mai imani ya abin da Allah ke so to kai ma kawurin dole kai abin da Allah ke so dole kai ko baka so ba ya ce duk abin da ke cikin samai da ƙasai yana ɗa'a ga Allah a cikin ɗa'a ko tilas wa zilaluhum in waka kanta sariya da marice za ta yi haka ta koma ta yi haka da ke ta kattai katta ƙara tsawo ka riƙe ka haka take ita ma bilhudu wal asali sariya da marice dole ci gaba
قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار
قل من رب السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى كبا منظن شيء أمرني كجاية مصر سباك الأباني من رب السماوات والأرض wanene ubangiji ko mahallicin ko mamallakin samai da ƙasa su gaya maka amsa a kusa dole a ce Allah ne lashe ba su amsa da gaugawa ƙul Allah ƙul Allah ga masu Allah ne mahallicin samai da ƙasa wannan ba ja ƙul a fatakaltun min duniya a wuliya tun zuna abin da kowa ya sallama ya daga Allah ke mulkin samai da ƙasa yanzu mai wannan ikon mai wannan mulkin ne za ku bari ku zo ku kama min duniya a wuliya ku kama wasu masoya daban abin biyan bukata ko abin dogara ku bar wannan Allah mai wannan yau ku kama wancan shirme wanda wa'annan da ku kama auliyakin naku la yamlikuna li anfusihim nafa'an wala darra su kansu ba ku ba su kansu bisu mallakar makansu ba wani amfani su jawo makansu amfani ko lahiya ko na arziki haka wala darra haka ba sa iya tunkuɗe makansu bala'i eh sun karo ya same su in mutuwa ce masu mutuwa ne in wani bala'in ne ya zo ba abin da suke kare ma kansu kuma ne ne ba su da kansa kansa amfani ba su da kare ma kansa shari to wanda shi bi ma kanci ba zai maka ba za ku shirme ke da aka Allah ce kul hal yastawi al'ama wal basir am hal tastawi zulumatu wan nur wai dinin haka amsa ce a hili ga mai hankali ka tambaye shi washin wai hal yastawi al'ama wal basir sun zo daidai da makawo da mai gani da mai ido an ta mai gani da makawo ba su zama ɗaya duk mai haka zane haka ce an halfastar zulumatu wa nur ko ku an daidaita a ce da duhu da haske da ɗaya amsa a hili an san ba sa zawa ɗaya da duk mai hankali to haka kenan ba a ga ma'alla mahallicin kowa da kowa da wani bawa makaluk magana kenan bayan tun wani wani hujjoji dun mai hankali ne ya san ba gami ba gami ba hanyar bace ma sai Allah ke cewa am ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka khalqihi fa tashaba al khalqu alaihim washin mutane Allah ne wannan da suke barin shi ta kama wani daban am ja'alu lillahi shuraka shin sun sanya ma ko bari sun sanya ma Allah abukan tarayya ne wanda wannan abokan tarayya da suka kama khalaqu ka khalqihi su ma halitta suka yi irin halitta ta Allah fatashaba al khalqu alaihim sai su abin ma'ana kai abin ya rikice musu nan ma'ana magana wai wa'annan abin bauta akan ba Allah ba sun yi wani abu cikin halittu ko sun yi wani mutum a ce wani mutumin irin na abin bauta kaza ne ko wannan dabba da aka yi irin ta wani ce ko wani sama akwai sama ta wani ko ƙasa ta wani wani makaru wani harkar akwai ta wani wani abin tun da abin masu yi ba ɗaya ba ne ba to kenan wani ne ya yi halitta irin ta Allah abin ya rika suka kasa gano ta Allah suka ba wancan haƙƙin Allah shi ma akwai wani mai halitta akwai ta wani Allah akwai wani wanda abun bauta da aka ɗauka a wannan duniya wanda ya wata halitta ba ta Allah ba hikimar Allah babu wani abu da kake gani ka taba ko baka gani babu wata halitta wani obje guda ko mun karanta shi ko wanda ya sa na'ura za a gani babu wani obje wani halitta guda wanda wani ne ilimi ko ƙasa ko wani shi kurin yana saboda ilimi kurin fak aga abin a gaban shi babu to kito wata halitta ce ta wani wane ne ya wani halitta ta wani abu kwari ko dabba ko mutum ko sama ko ƙasa ko rana ko wata ya yi nashi wanda ya sa kuka rikice kuka gasa gano wanne ne na Allah shi ma iya irin na Allah ko gasa gano wanne na Allah gaskiya akwai babu kiran ba ku da hujjar komi ba su da hujjar komi ta rike wani Allah abin bauta yace kul kulillahu khaliqul shi ga ya musu Allah shi ne khaliku kulli shay ko menene halittar Allah ce ko menene babu wanda wani ya bashi ba eh shine khaliku kulli shay kuma ita wa huwa al-wahid al-qahhar wannan halitta shi kadai kan shi ne makadaici shi kadai kuma al-qahhar mai rinjaye kan komi abin abin da so ke yi in da kama shirme kamar Allah dan uwa Allah shirye da mu me yace gaba anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-saylu zabadan rabiya ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال
uwa wannan tana cikin ayoyi da Allah subhanahu ta'ala ke bugawa bayi misalin gaskiya da ƙarya yanda lamarin ƙarya kullum yake hu ya tashi ya rihe gaskiya ba a ganin gaskiya ya ƙarya gadangadan gashi nan in ba ƙarfin imani wani masu imani ba mai gani a wancan zamanin warko zai tsorata zai tsammanin ƙarya ta ita ce a sama to shi ne a nan shurara misalin da Allah ke bugawa tsakanin gaskiya da ƙarya sai baku misalin wani abu wanda kuke gani da idan an zala mina sama ima'a Allah ya ce an sabakar da ruwa daga sama da aka saba yin ruwa kwazari daga sama wannan ruwa da aka saba ko mai yawa fasalat audiyatun bi qadariha sai koramu na cikin ƙasa ko ta korama gwalgwadon girmanta da kanantarta da karama da babba gada ko dukkan wata korama kowace ta cika gwalgwadon matsayinta shine fasalat audiyatun bi qadariha ko ta gada ta yi gudu da gwalgwadon girmanta fata mana saidu zabanin rabia idan ruwa ya ƙarhi iya kaɗawa ya ce sai kunwa sai rihe wannan ƙorama da ƙarama da babba saboda kaɗawar ruwa wadda sun ake ruwa da yawa sai kunwan wannan sai zo sai rihe shin fata mana saidu zabanin rabia sai wannan ƙorama ya ta ɗauki zabanin rabia kunwa wanda ya lullube wannan ruwa fu ba a ganin komai a sama sai kun hon wannan ya rihe dukkan korama kun na ruwa wannan a lokacin ruwa mai yawa inda ke kadawa har ake gani yace umin ma yuqiduna alayfi nar tagaliya aw matan zabadu mithlu wannan maka misalin ruwa na sama yace haka wa mimma yuqiduna alayfi nar abinda suke hura wuta akan shi iftigal hiliya wanda ya san makera ko makera na horhoro ko na babbaku mana amma azurwa ce masu abin azurwa ko na karhe ne idan ana narka azurwa ko zinariya ko ana naka ana narka karhe ana so a yi wani abu da shi idan ka zo wajen narkawar za ka ga in azurwa ce ko zinariya kunwa yake tashi sai lullube kwana abin dahawar ba a ganin azurwa ko zinariya sai wannan kunwa ake gani kuɗa eh ba a ganin komi he wannan kunwa in ƙarye ne in azurwa ce in zinariya ce wannan kunwa shi ke lullube wannan azurwa ko zinariya ba a ganin komi na kunwa sai Allah ce ka zalika yajrullahu al-haqq wal batil wannan abin da aka ba ku labari na misalin korama ayi ruwa mai yawa ta kada ta kada kunwa rihe korama da karama da babba ko yanda ake dawa azurwa ko zinariya yanda kunwa ke zawa lulube sama lulube sama wannan Allah ce haka yake buga muku misalin ƙarya da gaskiya me ke wakana yace fa amma zabadu shi kuma ɗin shi ne riyar ruwa ko ya zuwa ko zinariya ya ce fa ya ta habu jufa daga an jima aka ɗan haƙuri ya ka ga ya bushe ya tahi wa amma ma yan faɗin nasa amma ruwa ko azurwar ko zinariya fa yi muku sufi al'arat ya yi tsaya a ƙasa na maganar ruwa kenan ruwa iya nan amma kuma ina yake ya tahi ya wasu Allah ce ka dalika yadribullahu amsal haka Allah ke buga muku misalai dan wannan mai hankali ke za gane kullun kaka rudu da mafi yawa kaka rudu a fi yawa kana gaskiya dan saboda taron jama'a ka sari a dike gaskiya ka yi wahala da gaskiya diyan da aka sha wahala wala sai ga ƙarya ta bushe bahaushe ke cewa ƙarya hure take ba ta aya haka ne yan wa wallahi misali kuma abin in zo sai ga misali kullum nutsani a gaban ka ba ka ji ta ba a gaban ka a rayuwarka zuwa kowa yan wannan a nan garin da nan garin kowa san misalin sunna da bid'a yanda zan wa sunna inda aka tashi tsaye ya an danne sunna ka ta rayu yanda manya manya a garin masu wadi aji suka ce bata rayuwa babu su bata kahuwa nan ko me yawa kana a lokacin da duk inda ahlus sunna yake a garin nan ya zo maje ma ya zo ba shi maje ba sallah a lungun maje ma masallaci yana an na birni ne na garin malam na ina ne duk ya zo nan ayirin dubu muka fara juma'a a tasha a dan wuri ne birgi biyu aka daura biyu ce ba mai ukun ka haka an kai fa guda ya tsalakatan muke ji muke juma'a ko aka ce ai ba yarda ba ba an yi ta ba aka tada bala'i wannan juma'a ba yi ta ba kuma koma baya da yanzu yau wannan juma'ar wannan wuri ne ina ta wata karuwa ta zo take cewa wani ɗaki na mahanu rufi karuwa ce wallahi an zo an kewaye mu a man taron dangi an ma kashe mu ta ta wani ɗaki wani wurin ɗaki na mahanu rufi ɗakin ta kwan karuwa ce wallahi a yanzu ta kana nan ta ta ke ɗakin ta wani wurin ta ce gwadawa tana ana ana iskanci a wurin yau wannan wurin kamar shi nawa suna take da shi akalla yanzu ba magana ba na sallah guda biyar sama da kusa ce 40 ana zaɓar 40 da nawa sama da 40 a sanya sama da 40 da biyar inda ake hamsa da wata na juma'a wannan juma'a a harin suna da jama'a ke limanci wajen goma sha biyar a nan garin sha biyar da ɗaya ne rito ke turawa da kai ɗan fa guda ka ɓallaka shi yau shi suka koma haka nan wannan ma shi ka misali gaskiya da ƙayya suna nan kuma raye suna nan raye eh can suke suna ba ta kawo algan ba wa habiyanci a daga kuma suna ce ana zagin wa ba mu zagi kowa ba a kayan maka kasa idan mun ba mu zagi kowa ba kullum gaskiya ce bai hannun kowa suna addinin Allah ne ba wahala wajen kare dan malaka bane ba abinda wani shirya dan uwa shike zai shan wahala wajen kare shi amma addinin Allah a shirye ki a kulbi da kuka mutan suna suna suke ba ba mutane wahala ba wani wahala ba mu ce ma ai sunna annuwan take malam wani a addinin Allah ne gaskiya ce ka tsaya ka riki ta kurin ga Qur'ani ga sunna kur din da aka yi dan wani hikimar Allah sai muka ta tarihi lana tarihi bejin bai rama za ka daga baka ka rika ce da ma baka ce ba kai bane maka gadama kaga yanzu ɗan uwa muna magana wannan sallar tamu wanda a lokacin nan sallah da muke a bakin tasha na ko ake magana ba ta yi ba muka komo cikin garin a ginin masallaci aka ce ai juma'a ta kusa da wata su kuma a malikiya juma'a ba ta yi ba sai an kai mil biyar ya an kai mil uku din kilo biyar ya kai juma'a nan in mai kai kilo biyar juma'a ba ta yi ba kaga shi ne ce hadarin ƙarya kaga yanzu kaga yanzu shi wanda aka yi abin shugaban yana da ran shi su malaman da ran su yau su suke limancin sallah a kudin da wa iyaye kaine iyaye suna jin sautin juna a nan garin suna nan a cikin kilo ɗaya suna juma to muka ce wai annabin ne sabo aka aiko sun ce ta suka yi juma'a ba ta yi ba ta suka yi ba ta yi ba wajen wa'a wasu na makirci ne wa maka ce ba gaskiya ba ne suka ce haka ne haka aka tashi daga hikima Allah yau suna nan suna limancin a cikin kilo daya da yamta kai basar juma'a ko Allah shi da ɗan wa a takaice mutum ya kuma tarihi yanzu muna maganar kullum gaskiya da ƙarya kakka yi tsoron komi ka rike gaskiya ka ba gaskiya ko da mutuwa ka yi bayan ka insha Allah zaka bayyana eh haka take gaskiya eh abu ne a hannun Allah Allah ka ba tabbata hannun kowa amma dinin mutum yake ma da gaskiya yayi kaga ku bala iza wa ne turu yanzu ina zaki ina su ci gaba Allah masu gaba للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد
ɗan uwa sau da yawa mukan ka ɗan an ka ɗan lokaci a kawo shi domin shi yawa wasu ba san shi ba abun kan balle matasa zan zan labarin ɗan shiga talatin san shi ba ke ma ya shiga talatin san shi ba ke wanda ba talatin baya da waye shi abin da shiga talatin an jima da kai da da da ba san abin da aka yi sai da cikin da aka ga labarin da Allah ya ce bilizin su ya bude rabbil husna duk waɗanda suka amsa kiran Allah suna da alhusna suna sakamako na gidan aljanna wallazin lam yastajibu lahu wanda kuma suka ki amsa kiran Allah ba sa amsa ma ba Allah kiran shi to za su gwammace za su gwammace wata rana me yace law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftaru bi wata rana za ta baci za su gurin da su ba da duk abin da ke saman ƙasa gaba ɗaya suka mallaka da su ba da dan a fanshe su daga azabar Allah inda zai yi za su yi guru amma abin da ba zai yi ba kenan gashi nan a tubus an ba ku dama ku amsa kiran Allah ku ba Allah ku ta Allah da ibada ku ba manzon da Allah ya yi ko a tubus kula duk wanda bai amsa kira ba zai wata rana ta waye gari ka neman duk abin da ya mallaka ya bada a bar shi kuma ba za a barka ba anan ba wata fidawo da fitar da ta ko fidawo ba ta yi fidawo ba ta yi shiga hannun Allah ya ma fidawo ka shiga hannun Allah za a ma fidawo daga nan ba da hawa kada ka shiga hannun wallahi eh Allah ta haka da su za su fi fidawo da fitar da sai fidawo su yi fansa a bar su to wallahi ka shiga hannun Allah kiyaye Allah ce ula'ika lam fuhlisa wa'annan wanda basu amsa ma ba kiran Allah tun a nan duniya Allah ce suna da mummunan sakamako ma suna da mummunan azaba wa ma'awahum jahannam makomarsu jahannama ce wa bi'sal mihad kuma tur da irin wannan shumuda musamman ka shumuda danganin asan dan adam mutum kan je ya gyara wurin kwanciya ko a gyara mishi in ya kai ɗauni ya kai ya dawo ya koma ya huta nan da wurin hutawar shi to shi kuma ka wuri ya yi makan shi wajen hutawa na gidan azaba na gidan huta sai ta tur da irin wannan mun huta shi huda ta huta Allah kiyaye ya Allah ce gaba أفمن يعلم أن ما أنزل من ربك الحق أنزل إليك من ربك أنما أنزل إليك من ربك ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب na'am Allah ce afaman ya'lam annama unzil ilayka min rabbikal haqq shin ɗan uwa ga mai hankali zai yi wanda ya san da cewa wannan abin da aka sabakar maka na alkur'ani daga ubangijinka yake kuma magana ce ta gaskiya wanda ya san da haka ƙur'ani gaskiya ce kamar huwa a'ama zai zo ɗaya da makaho wanda bai gano haka ba ba sa zawa ɗaya amma Allah ce innama ya tazakkaru ulul albab amma abin ba abu ne ba masu hankali ne ke wa'aztuwa bayan wa'azi Allah samu alalinsu
الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق
Allah subhanahu wata'ala ya ambaci ular ba masu hankali ya yake ga wani wasu daga cikin aikinsu halayensu ya ce allazina yufuna bi ahadillah wala yanqudun al-mithaq masu imani masu hankali sune masu cika alƙawari Allah duk abin su kama Allah alƙawari babban alƙawari bawa ya ɗauka tan alamun zarra kaɗai ta Allah da ibada kuma da bin dukkan umarnin Allah a matsayin mahalicci ubangiji mahalicci da barin abin da ya ce a bari walayan ƙudunar misaƙa ba sa warware alƙawari ko da wani suka yi don cika alƙawari iya cikin cikin imani sa'anin sarasa mai ke ba da misalin munahunci wa'iza ahada gadar wa'iza wa'ada halaf wanda tumi na khan duk gatan dai idan aka baka amana ka ci an kai alƙawari ka tada kenan iya cin alamu na munafuci imani ne cika alƙawari ko da kawuri ne ko da kawuri kai kuma me yasa yamma kusan musulunci addini na adalci yau mun san kawuri kawuri kirista ka kawuri ko amma yau sai musulunci ya rada kirista ku zo ku yi amana da shi ko bai yahudi ya zo garinku ya zamana iya kiristanci shi a ba shi kariya har masu Allah ce idan wani a cikin ku ya je ta'addanci ya kashe shi bai samu kamfin aljanna ruwa ta ta cikin bukari ko ruwa ta inganta ka kashe kawo amana za a hana gama hulko ne daga baban ka sha wahala amma za a hana ka shiga aljanna kai tsaye wannan kawo ne kashe me yasa saboda warware alkawari ba a san cin amana mutunci kawuri ne amma an hana matsalakar kawun amana ne haramun ka taɓa shi wanda ana ce duk da kashe shi kuma bai jin kamshin aljanna ma kai tsaye ruwa cikin sayar bukari kenan musulunci ya san me amana ko kawuri ne ya ku da karanci yan wajen suke duka musulunci kan kaza kaza kaza su karanci tarihin musulunci yanda ya taso da musulmi suka zamana ai da wani ma'ana zama mana kudu su ko kudu suke mana ke labari so nawa shekara ta nawa hannun musulmi kan cika hannun yahudawa suka cika ta hannun yahudawa tara a ƙarshen musulunci daular islamiyya da yahudawan da nasarun kowa iya rayuwa ciki ba wani an galazawa ba sun yi kisan gilla ga musulmi ba lokacin kamata musulmi sun amshe amma yau wasu na musulunci ka zai wai magana ta'addanci ba haka wani wallahi mutum ganin tarihin musulunci idan mutum kun je kayan shi abin da mai daɗi amma musulunci ga mai tsara ya tsara aminci ya tsara kawo amana da kawo wuri abokin yaƙi kowane akwai musulunci musulunci kowane ya iya ya ce masu cika alkawali ba sa warware alkawali wallazi ne su nuna ma'amar Allah biya musa والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب na'am daga cikin halin ulul albab ake hudu masu hankali masu imani wallazina yasluna ma amara Allah bi al-musa sune waɗanda suke sadar da abinda Allah ya ce a sadar na ce daga cikin sadar da zumunta da dukkan wani aikin alkhairi da Allah subhanahu wata'ala ya umarni a yi suna ƙoƙarin cika wannan umarni na Allah wa yakhshawna rabbahum nan an ka khashiya an ka alkhawf nan kashi an kata anan ta farko maganar suna kauce ma duk abin da Allah ubangijin sai hana suna tsoron kenan abkawa cikin gushin Allah eh suna cikin shi tsoron kashiya tsoron kamun Allah wa yakhafuna yawmal hisab fa yakafun su al-hisab suna tsoron mummunan hisabi ma'ana suna tsoron azaba ta Allah bayan hisabin Allah gobe kiyama kenan suna bin doka ta Allah saboda tsoron kamun Allah gobe kiyama kuma wanda jin saboda ta ga wajen والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار
jannatu al-ida jannatu جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار
uwa cewa ƙur'ani littayi ne wanda jagora ga duk mai imani ba kurin mu ji labari ba aya ta yi daɗi ta yi kaza a sa hanya ne kuma za mu ji wannan ayoyi da mu ake magana da ana ba mu sakamakon masu wannan halayya ke mutum ya yi ƙoƙarin shiga layi magana ke dan baka ciki kuma kana cikin ƙarar gyara zama Allah ce wallazi na sabar ga wajen rabbi wa'inda suka yi haƙuri kuma haƙuri suka yi sun yi haƙuri don Allah don neman yardar ubangijinsu nan maganar haƙuri don Allah ɗanwa akwai haƙuri ɓangaren jarrabawa ka sami jarrabawa cikin rayuwa ita ka yi sani akwai haƙuri na barin saɓon Allah kana kallon haram ba ka da kudin ce wani kana ga mai haram a hannun shi ko kana ga hanyar zalunci ka yi haƙuri kana ga ba ka da kudin ce wani kudi gari ya zahi ka ga ana mori ana shi miliyan miliyan biyu miliyan goma ana gwada maka an ba wani kenzi miliyan ban miliyan ya zo mai kudi ɗaya rana ci an yakwa ta ga to da ya dai ka yi haƙuri eh ka yi haƙuri kana da diplom ka je ka karatu komai ka zo ka je kana jira misali ta contability ta dai an sa wani apple lover a radio ai gidan giya suna neman wani contable gidan giya suna neman contable ka gani ka ga aiki ne da kudi ya kai haƙuri kakaji shi ne haƙuri dole ɓangaren ke na abubuwan haramu ne haka haƙuri a kan ibadar Allah haƙuri yan wani iya duka shi a ce shi zaka da haƙuri duk rayuwa duka yi da komai da haƙuri to duk wani haƙurin da za ka yi na jarrabawa ne na barin haram ne na ibada ne kowane ka yi don neman yardar Allah magana kenan wani suka yi haƙuri don neman yardar Allah kuma daga cikin halinsu wa ƙamu sala ba kun su wasallu ba a sun tsaye da sallah kenan yadda aka ce ka yi ya karanta kai dole ka je ka koyi sallah manzan da Allah ya kun zaka iya cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi salla kamar yanda kuka ga ina salla manzan Allah ake kokoyar sallar shi eh a samu salla cikakka bayan na gada ku ana garin mu eh yaya manzan Allah ya salla sai ka koya sai ka sami ladan cikakken ladan salla kin suna tsaye da salla kuma ba marwata bane mu ina ba mu almajirai a ba su a'a wa an faƙo mimma rasanahu sai musulun ce kusurwa ya yi ban ba masu amsa masu amsa suna amsa an ba su suna badawa ne kullum ba ka yi ban masu amsa irin masu badawa masu bada ake bukata ba masu amsa ba ba masu amsa ake ba kullum shiga lamar masu badawa eh suna ciyaswa wa anfaqu ma Allah ta yi mimma razaqnahum yace ba na ba a suna cesuwa daga wani bangaren abin da muka arzuta su Allah ne ce kawai daga wadanda suka zama kai maka shiga da kowa a abin abin da Allah baka ka kai maka hudda ka ba Allah eh suna badawa daga cikin abin da muka arzuta su sirran wa alaniya suna badawa a boye kuma suna badawa a bayyane na an kawo maganar sadaka bangare biyu a hili da boye yan uwa menene anan akwai mai tsamanin danganin an yi maganar hihi ta sarka koye sai kuma iya magana aibar ta sarka ta bayani a'a lalle a hili ka ba da jika ɗaya in ba da jika ɗaya wanda ya koye ta yi lada akan ta bayani amma akwai inda za a yi a bayyane mai ta bayyane a wani lokacin zai yi wanda ya ba da ta koye yanin misali annan sallallahu alaihi wasallam ruwa cikin musulun ya zo ya yi faɗakarwa ya ja hankalin a taimaka wasu musulmi wasu suka cikin halin talauci da bukata ya wazi ya wazi ba a kama wanda ya kawo ba a fahimci ba abin aikace hewan cikin safai ta shirye gida ɗauko da a cikin hannun shi kawo sai aji a gaban su to wannan ganin da aka yi a kenan abin mutane suka suka kenan abin su a yanzu to wani tashi ya je ya kawo mai kuɗi kaɗan mai da yawa mai kaya mai abinci nan da nan sai gaba ga biyu ta abinci gaba ga ta abinci ba ga ta kaya annabi zalla ke cewa man sanna sunnatan hasana falahu ajru wa zakashi ana ne da kawo dole sunnatu sunna kyakkyawa iya da ladan wannan sunna da duk wanda yayi aiki irin wannan kaga nan jika ya bada misali ka bada jika da nan jikar ka ka bada darasi ga wani aka sami miliyan kana da kaman ka kawo miliyan guda annabi ya kama magana ne kan wani aikin alkhairi ne a ce yi man sanna sunnatan hasana ba ta bida hasana ba ka ka dan bida dan dan bala'i kai ka namiji magana kaga sai annabi ta yi man sanna sunnatan hasana ne sunna sunna kyakkyawa a wasu dan bida ya kawo a wani bida a wani wasu dan bida wai ba ka bida hasana shi manzo Allah ta yi sunna ka sunnanta sunna kyakkyawa nake wani aiki nagari wanda dama kuma ya zo a sunnan ai a kan mai annabi magana manzo Allah ne ya umarni a taimaka ai wani aiki ne manzo Allah ya ce a taimaka wasu bayan Allah shine wani yayi wannan abu sabu ka cikin addini bane ba Allah ka wannan hadisi a wannan wurin ina maganar cewa yau misali za a yi wata sadaka yinka zai sa darasi ga wani yayi duk wanda ya biyo bayan aiki da kai za a baka ladan shi ko mutum ne kaga nan kaga nan kaga a bayyane ne amma ba da ka bayyane tasiri da suka yi aboyi ba sun kama da yamma ba ka karantara ba ka ba shi misali mutum da ya bukatar taimako da yawa ka ba shi gaɗi aboyi a san ka ba shi ma kai kan shi kaji bukar ba amma ka ba shi wani ya ka ba shi an ba shi da yawa an taimaka mai taimako mai yawa ka ga abin ya fa'ida kai ka karu shi ma ya karu na ke shi da Allah ake Allah ake ka biyin anan sirran wa alaniya kullum yan wa a ko ina kin ne a hilin ya boye kai dai kai dan Allah shi ne babban abu ladan ka iya bambanta wajen imaninka da gaskiyarka da yanka don Allah ka latin ka kula eh duk inda kama sata ayita ka ce dole ya boye inda ka o ayita inda ka abaina ma ayita sai ya ce bayan ya ce wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan suna ciyaswa daga abin da muka arzuta su a hili da boye boye da hili wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah kajin halinsu ba don wadda wani halayya ne ake so ni ka yi ɗini haka ya kamata mu zamanto da halin mutanen ƙware ne suna ije suna ture mummuna da kyakkyawa su aka nuna musu suna kyautatawa na Allah ka cewa la yasul hasan da sayya la yasul hasan da sayya da fakta tiya san la yasul hasan da sayya da fakta tiya san idan da wasu bayanan adawatan kanu da wani hamin لا يستوي الحسنة ولا السيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم Allah ya ce nan muna maganar yaban masu imani masu hankali suna mai da mummuna da kyakkyawa can Allah ka cewa wala tastawil hasanatu wala sayyi'a Allah ce har abada ba a ga mummunanawa da kyautatawa ba sa gamuwa Allah ce ba sa zawa daya to kai mai imani Allah ce maka idfa billati yasa kai mai imani Allah ce maka umarni kai ka meda da kyakkyawa haka umarnin Allah ne umarni mai meda da kyakkyawa duk da cewa dan ka mai zalunci ba ce kai laifi ba amma abin da yayi Allah ka dora ka kan shi ka mai kai kokarin mai da munawa da kyautatawa idfa billati yasa ka maida ta hanya kyakkyawa ka maida da kyakkyawa salakta fa'izan lazi bai naka wa bai nawa adawatun ka annahu waliyun hamid idan ka haka za a waye gari wanda da tsakanin kai da shi adawa ce a fili karara an ce mutum bawar kyautatawa ne kowa sun kyautatawa za a waje dan adawarka zai koma masoyi mai tsananin soyayya tsakanin in kana haka ko mutum ya kukumiya ma ko kumiya ya sama ɗanyen zagi ta ba ya ɓuyo ya ɓuyo ne ya kuyi kumiya na ya zama kamar zaginka kun ga dole dole dole dole dole ne kumiya ka idan ba kai ba ka iya ba amma ba kai wallahi wallahi kumiya zai ya hana ka sai ta kakare min shi zo ka bashi ko ba kai wani kumiya sani bisa da zuwa kumiya zai shi kenan Allah ce yin haka zai mai da ɗan adawa ka masoyinka eh ya ce amma ha wa mayu laƙaha wannan abu haza abu ne sai Allah za a samu shi yi mata ɗabi'a mu ya ce wannan ɗabi'a a hana ka ka bada a zaga ka bada haƙuri a galla za maka kyautata Allah ce wa mayu laƙaha ba kowa ba ke gamuwa ko samun irin wannan ɗabi'a illan lazina sabaru eh masu haƙuri ya ce wa mayu laƙaha ba kowa ba ke samun ɗabi'a illa duhazzin azim e mai rabo mai girma ka kenan akwai rabo mai girma lokacin da aka musguna ka kyautata Allah ya mata nadin rabo mai girma Allah samu cikin musamman da rabo kenan wajen abin da sayya suna mai da kyakkyawa suna mai da mummuna da kyakkyawa to wannan da yi jiru Allah ce ula'ika lahum uqbar da wa'annan masu wannan halin da aka jero su ne masu kyakkyawan ƙarshe ya gaya mana wani abu daga cikin abin da suke samu mana a gidan lahiran ya ce jannatu adam aljannan zama don ta aljannan zama don ta ba a zuwa a dawo a hutu a an je an je kenan eh jannatu adam a cikin aljannan zama ya da kulunaha wanda za su shiga wannan aljanna wa man salamin aba'ihim wa azwajihim wa zurriyatihim hikimar Allah wannan mutum ne aka jero nagari na kwarai mai sakamakon aljanna a wajen Allah tunan hikimar Allah dan mun karanta ba wani amana wa tabbata mutu bi imanin mun amana wa tabbata mutu bi imanin harkan nuzura tun wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi imanihim alhaqna bihim dhurriyyatuhum بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين نمنا مغنر وندي إيماني alƙawarin Allah ko ta ni'ima ta Allah ga masu imani wallazina amanu wata ba a tunzurutun bi imanin duk wanda suka yi imani kuma iyalansu zuriyarsu su ba suka yi imani irin nasu alhaƙana bihim zuriyatan Allah ce zai gama su da zuriyarsu kuma alatana min amalin mishe Allah nan kaga nan daraja ce ta wani da ka samu ƙololuwa Allah zai ɗauko iyalanka ko ba su kai ba darajarka Allah zai ɗauko iyalanka sai ya gama a wajenka ƙololuwar daraja saboda kai rahama gare ka kyautata gare ka ya dauki iyalanka iyanka ne matanka ne uwayenka ne shine Allah ya ce jannatu adanin yadkhulunaha aljannar zama wadda za su shiga wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim da wanda suka zama suka gyara aiki na uwayensu wa azwajihim da matansu wa zuriyatihim da 'ya'yansu kenan da matanka da ɗiyanka da uwayenka Allah zai kai su daraja ta inda kake nan in dan ne ya samu ya kai uwaye uwaye suka samu ya kai ita ma dai in mata ta samu kai baka samu ba ya kai ka eh haka ne mu iya mata ta yi zama zama ta gari eh ita ma ta samu to an bata ba miji mijin ta nan ita tana can ina morewa saka dan a ci gaba da morewa gida yadin aljanna ya Allah da iyalai da iyalai a wuri guda ko da wani bai daraja wani dalilin wani ya kai wani wajen wani yace wa'annan haka alƙawalin Allah ne ga wa'annan bayi nashi masu imani aljannan zama za a sa su da su da iyalansu uwaye da mata da iya ana cikin wannan nishadi Allah ce wal mala'ikatu yadkhuluna alayhim kulli bab daga kowace kowa kun malakuna kada ka mala'ikuna shiga ta kowace kowa suna shigo me suke musu salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad da suna shiga suna musallama amincin Allah ya tabbata gare ku salamun alaikum eh amincin Allah ya tabbata gare ku ma dalla da wannan kyakkyawan karshe na gidan aljanna haka sallama daga malaku ba can ana cikin yi kuma gaba daya daga gaba daya salamun qaulan min rabbir rahim
سلام قولا من رب رحيم
yanzu yan uwa bayan sallama ta mala'iku gaba daya sai Allah subhanahu wa shi da kanshi da kanshi zai jiba yan aljanna gaba daya ce salamun alaikum eh salamun qaulan Allah ce kalma ta aminci Allah zai yi ko ko kalma ta aminci min rabbir rahim daga ubangiji mai jin kan bayi shi shi assalam shi ne assalam ko kuma ce assalamu salamun alaikum an kare ba Allah kai mu lahiya magana kamata mu tsaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اتي انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته